نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم na'am babun fil imama wannan babe yana bayani dangane da bayani akan hukunci na limanci bayanin waɗanda suke yin limanci da kuma wanda bai dace a ce sun yi limanci ba wa hukumul ma'mum da kuma bayani game da hukumce-hukumcen da suka shafi mamu kadai banda wato limami da kuma hukumce-hukumcen da suka shafi limami kadai banda mamu na'am
ويؤم الناس أفضلهم وأفقههم malam yace afdaluhum wa ya'ummun nas wato wanda ya cancanci da yayi wa mutane limanci wanda ya cancanci ya zamanto limami na unguwa ko limami na masallaci babba afdaluhum mafificinsu wanda ya fi su daraja a idan jama'a ya fi su alhurma ya fi su kwarjini a wajen jama'a to shi ya fi dacewa da ya zamanto ya yi jagoranci akan abu saboda duk wani abu idan zai tunkaro in ya je shi ya shiga gaba to za a ji tsoron shi zai yi wa mutane kurjini to shi ya fi cancanta da ya yi wa mutane limanci wa afdahuhum amma ya zamanto wa afdaluhum din ya zamanto kuma ya fi su fahimtar addini na musulunci ya zamanto ya fi su sanin addini na musulunci da kyau amma in ya zamanto gashi ana jin kurjinin shi yana da kwai wato dorinar ado in ya huto duk wani mai ado da duk wani wanda ya shiga ba wanda za a kalla in ba tashi ba ba wanda zai firkita mutane in ba shi kaɗai ba amma kuma daga ɓangare ɗaya bai karanci addini na musulunci ba bai fahimci addini ba a fahimta fahimta ta sahabbai da tabi'ai to wannan ba za a gabatar da shi ya zama to limami ba sai a diwa alarama wanda ya fahimci addini na musulunci ya fahimci sallah ya san abin da yake gyara ta ya san abin da yake bata ta za mu ga cewa hadisin abu mas'ud wanda yana cikin sahihu muslim manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ummul qauma aw ya ummun nasa aqra'uhum likitabillahi fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah fa in kanu fi sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijran fa in kanu fil hijrati sawa'an fa akbaruhum sinnan aw fa aqdamuhum silman wala ya ummanna rajulun rajula fi baitihi wala sultanihi wala ya ƙa'udu ala takrimatihi illa bi iznihi a wannan hadisin ya ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya mana bayani dangane da wanda ya cancanci wato ya zamanto shi ne limami na mutane ya zamanto a ƙara'uhun likitabillahi wanda ya fi su haddal alƙur'anin Allah wanda ya fi su haddata alƙur'ani to wannan a zamani na magabata duk wanda ya fi ka haddal alƙur'ani to ya fi ka ilimi duk wanda ya fi ka haddal alƙur'ani to ya fi ka fi'ihu ya fi ka fahimtar abin saboda su ba wai urdade ba ne ba sauka ba ce su a gabansu a'a a haɗa duka alƙur'ani a haddace shi a yi aiki da shi a fahimci abin da ya kumsa an gane ku wannan shine abin da yake gabansu al'imam abdulrazak as-sana'ani cikin littafin al-musannaf wato ya kawo atsar na abu a abdulrahman as-sulami abu abdurrahman as-sulami ya ce haddathana alladhina kanu yuqri'una al-qur'an ka usman bin affan wa abdullah bin mas'ud annahum kanu idza ta'allamu min an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ashara ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-ilmi wal amal قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا an gane ko? wato abu abdurrahman asulami ya ce malamanmu waɗanda suke koyar da mu alƙur'ani na sahabbai wato daga cikin sahabbai irinsu usman dan affan irinsu abdullahi dan mas'ud da ke shi tabi'i ne ya ce to sun ba mu labari cewa wato ba sa koyowa wani abu daga wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan manzo Allah ya koya musu ayoyi guda goma to ba sa zuwa su ce a ƙara musu waɗansu gomar ko a ƙara musu biyar har sai sun fahimci wannan ayoyin sun haddace su sannan sun fahimci ma'anarsu sannan kuma sun yi aiki da su suka ce fata'allam dal qur'ana wal'ilma wal'amala jami'an wato mun fahimci alƙur'ani mun koye shi daga wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam sannan kuma mun fahimci roman da yake cikin shi sannan kuma mun yi aiki da shi baki ɗaya aya goma in suka haddato to a kullum haka suke yi to amma mu kuma a yanzu za a gani abin ya sha bambam za a samu gashi wannan malami ne mahaddacin alkur'ani amma kuma lam yafqah min alkur'ani illa qalil wato abin da ya fahimta a cikin alkur'ani din dan kaɗan ne bai wuce kashi ɗaya cikin ɗari ba bai wuce kashi ɗaya cikin hamsin ba bai wuce kashi ɗaya cikin ashirin ba amma ga wani shi kuma ba haddata alkur'ani kamila yana da izu ɗin shi sha biyar amma kuma daidai gwargwado abin da ya shafi addini na musulunci wato ya ba da ƙoƙari a kan shi shi ne ɓangaren na fiƙihu ta malikiya shi ne ɓangaren abin da ya shafi karatun hadisin shi ne ɓangaren abin da ya shafi karatun musdala shi ne ɓangaren abin da ya shafi karatun usul to kaga idan aka tashi za a damƙa limanci ba za a ce ba wancan gangaram ɗin mai haddata alƙur'ani shi za a damƙawa don kwaɓul sai tafi daidai ɗin yawa idan aka yi haka da al'amuru ila ghairi ahalihi wato an jingina abu ba ga wanda ya dace ba an damka shugabanci ba ga shugaban da ya dace ba an gane ko to saboda mu gane mahaddata alƙur'ani na sahabbai sun sha bambam da mahaddata alƙur'ani na wannan zamani din su tashi suke da fiƙihunsu dama mu kuma a yanzu sai an gama haddan ne ake fara fiƙihun ko ake fara fahimtar ta alƙur'ani to su tashi suke ga larauci a bakinsu ga alƙur'anin da yarensu ya sauka sannan kuma duk ma ashkala alaihim yas'aluna anhu duk abin da ya rikita a gare su suna yin tambaya game da wannan abin menene lamarin shi an gane ko wannan duk wanda yake koma duk wanda ya koma cikin wato gharibul hadith an gane ko gharibul hadith na abu ubaid al-qasim ibn sallam daya daga cikin malamai na karni na uku wanda ya rasu hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana 224 wato idan mutum ya koma can wato zai ga bayani akan abin da ya shafi ƙoƙarin sahabbai akan wannan hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma bayani akan fadala ta ita wannan al'ummar kacokam ga baki ɗayanta da kuma fadalar malamai su kaɗai an gane to a can idan mutum ya koma wato zai ga yadda suke ta ƙoƙari akan lamarin na'am ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء ولا تؤم المرأة malam ya ce bai dacewa mace ta yi limanci mace ba ta yin limanci fi faridatin wala nafilatin ba za ta yi wa mutane limanci ba a cikin sallah ta farilla ko a cikin sallah ta nafila wato la imamata lil mar'a kenan ba limanci ga mace ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan an gane ko a abubakara ibn al-harith ibn al-harith al-thaqafi an gane ko nufai ibn al-harith al-thaqafi sahabi na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ranar yakin jamal yakin da ya gudana tsakankanin na na aisha radiyallahu anha da aliyubun abdullalim wato a wannan rana abubakar yana daga cikin waɗanda suka zauna a gida ba su je ba suka shiga wannan yaƙi din a ce na farko dai shi ba zai shiga ba ɓangaren aliyu a yaƙi iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da shi ya ce na biyu shi kuma ba zai shiga ba cikin iyalin jama'ar iyalin na na aisha radiyallahu anha a ce wanda za ta jagoranci abun mace ce ce ce saboda ya ji annabi ya ce lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan da ɗai duk mutanen da suka saka mace ta zamanto ita ce jagabarsu akan al'amari to da ɗai ba za su rabota ba to wannan ana nufin al'imamatul amma an gane ku limanci wanda yake matsayin irin shugaba an gane ku wannan shine ake magana a kai amma ba irin limanci wannan ba irin limanci na khamsus salawat wannan malamai sun yi saɓani a kan shi shin mace za ta zamanto limamiya alaramma ce ga ta ba laifi ta haddace alkur'ani ta karanta bukhari da muslim motsa ta al'imamu malik ta kanta ta huce gashi waɗannan ƙananan littattafan din a kama ta haddace su irin su bulugul maram irin su arba'unan nawiya irin su umdatul ahkam din ta haddace su aka za ta wa mutane limanci ko ba za ta wa mutane limanci ba a sa ta daga cikin layin kallahi a cikin maza ko ba za a sata ba an gane to wannan shine malamai suka yi sabani akai al-imam ibnu rushd al-maliki a cikin littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid yake cewa ikhtalafu fi imamatil mar'a wato malamai sun yi sabani akan limancin mace shin ya halitta ta yi limanci ko bai halitta ba ya ce amma faljumhur ala annahu la ya juzu an ta ummal rijal wato abinda kunzumi na malamai suka tafi a kai abinda jumhur wato suka tafi a kai shine bai halitta mace ta yi wa mazaje limanci wanda shine abinda jumhur suka tafi a kai kenan jumhur sun tafi akan cewa mace ko da an ce za ta yi limanci to ba mazaje ba za ta wa ta jagoranci mazaje bai yi ba an gane ko amma waxtalafu fi imamati ha an nisa wato sun yi saɓani su jumhur ɗin sun yi saɓani a junansu shin za ta iya yi wa mace yan mace za ta iya yi wa mata yan uwanta limanci ko kuma a'a su ɗin ma ba za ta iya musu ba kowa zai yi kayan shi ne daga cikinsu shi ne ce fa'ada da zalika shafi'i wa mana a zalika malikun an gane ku? fa'ada da zalika a shafi'i wa mana a zalika malikun wa abu tsaur an gane ku? al'imamu shafi'i muhammadu bin idris ya ce ya halitta ya halitta mace ta yi wa mata ‘yan uwanta limanci amma al'imamu sha'a al'imamu malik ya ce a'a bai dace ba ko matan ne ta musulmanci bai dace ba wa shadda abu thawr wa tabari abu ja'far ibnu jarir tabari shugaban malaman tafsiri na duk duniya wato da shi da abu thawr wato su sun ɗan ratse kaɗan sun fita daga gungu na jama'a wa jaza imamata ha alal itlaq suka ce ya halitta tawa maza limanci ya halitta tawa mata limanci ya halitta ta yi sallah limanci a sallah ta farilla ya halitta ta yi limanci a sallah ta nashila an gane ku wannan ita ce fatawar ibnu jarir tsabari Allah ta'ala ya ji kansu da rahama ga baki ɗayansu an gane ku to wannan za mu ga cewa akan matsala ta limancin mace wato malamai sun kai ruwa rana sun daɗa wa juna sani waɗansu suna ganin cewa ya halitta ta yi limanci saboda hadisin ummu waraka wanda hatta ibnu hajar cikin littafin wato bulugil maram min adillatil ahkam ya kawo shi wato hadisi ne wanda yake mashhuri na limancin wato ummu waraka saboda ta, ta haddace alkur'ani ta, ta, ta tana da haddata alkur'ani ta tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama akan ya sa ta ta zamanto limamiyar gidansu take mata take musulmanci kuma yace kirki ladani ladanin namiji ne yake mata kiran sallah hakanan gana na Aisha radiyallahu ta'ala anha nan ita ma tana limanci hakanan gana na ummu salama iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ita ma tana limanci to kaga wato samuwar waɗannan sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suna limanci ya dullu alal jawaz an gane yana nuni akan cewa ya halitta to amma ta yi wa maza limanci shine wato mahallun niza din inda malamai suka kai ruwa rana saboda ba a taba ganin cewa ga wata unguwa ba an ce malamar masallaci kaza wance ce an gane ku an damka mata limancin masallaci saboda ita mai rauni ce ba za a damka mata limanci na hamsin salawat ba a gidanta wannan za ta jagoranci lamarin gidanta an gane ko in ya zamanto ta fi shi babban karatun alkur'ani ta fi shi fahimtar addini an gane ko al'imamu addaktor sa'id ibn ali ibn wahaf al-qahtani wato yana da kwai littafin risala yana da wata risala da yayi ta ya ambace su da al'imamatu fi salati. To a cikin wannan risala ya tattauna a kan limancin mace za ta yi wa mata. A ciki duk waɗanda ya dace da su limanci to ya koro su, ya kawo su daga ciki akwai mace. Za ta yi wa ‘yan uwanta mata amma kuma za ta tsaya ne a tsakiyarsu. An gane ku? Ba a gabansu ba. hakanan shekul islam ibn baz allah ta'ala ya ji kansa da rahama shi ma ya bayar da fatawala haka cikin littafinsa tuhfatul ikhwan na'am
ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه ويقرأ مع الإمام wato mamu yana yin karatu tare da limami wanda yake sallah a bayan limami to yana yin karatu tare da limami fi ma yusirru fihi cikin gurin da limami yake asircewa karatu a cikinsa dukkan gurin da limami baya bayyana karatu to mamu shi kuma sai ya dinga yin karatu tare da limami ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wato ya faɗa a cikin hadisi ya ce la salata liman lam ya ƙara bi fatihatil kitab abu huraira kamar yadda yake cikin sahihu muslim Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi abu hurera an mai tambaya game da mutumin da ya samu kanshi a bayan limami ya tsinci kanshi a bayan limami to yaya zai yi zai karanta fatiha ne ko ku a'a ba zai karanta fatiha ba ya ce ya akhi ya ƙara biha walau fi nafsik ya ce ya kai ɗan uwana wayyabna akhi ya kai dan dan uwana abinda na fi ganewa shine ka karanta ta ko da kai kaɗai ne zaka ji yadda kanka dan naji manzon Allah ya ce من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهو- فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تام an gane ko wato na ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan wanda ya yi sallah sallar da bai karanta mahaifiyar alkur'ani ba a cikinta to wannan sallah ce bari sallah ce bari sallah ce bari bata cika ba to ka ka karanta ta koda a kanka ne kaɗai ka jiyar da shi to ka karanta ta saboda abu hurairah yana da fahimtar koda a bayan limami kake a gurin da yake bayyana karatu zaka saurare shi zaka zaka karanta fatiha ne an gane to amma duk inda limami yake ba- yake asircewa karatu a ciki to kai ma zaka karanta alkur'ani fatiha da wata sura in gurin da ake karanta fatiha da sura ce in gurin da ake yin iktisari ne akan fatiha kaɗai zaka takaita akan fatiha din shine wa yaqra'u ma'al imami fi ma yusirru fihi wato yana yin karatu tare da limami a gurin da limamin yake asircewa karatu a ciki amma wala yaqra'u ma'ahu fi ma yajharu fihi wato ba zai yi karatun alqur'ani ba tare da limami fi ma yajharu fihi a gurin da limami yake bayyanawa da karatu a cikinsa duk gurin da limami yake bayyana karatu to zai yi shiru ne ya kyale ya zamanto dan saurari saboda fadar Allah ta'ala da ya ce wa idza quri alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karanta alqur'ani to ku tsaya ku yi shiru ku yi kasage watakila za a jikanku idan kuka yi haka wato hakika za a jikanku matukar ana karanta alkur'ani kuka tsaya kuke sauraron alkur'ani ba kwa surutu ba kwa dimi sannan kuma kuka yi kasage to lalle za a jikanku sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin sahihain hadisin abu huraira zala ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu an gane ko wato an sanya limami a matsayin limami gare ku domin ku dinga yin koyi da shi li ta'tammu bihi saboda ku dinga yin koyi da shi to idan limami yayi kabbara to kuma ku yi kabbara idan limami ya fara karatun alkur'ani ko kuma ku yi shiru ku dinga sauraren shi ko manzo Allah ya faɗa kamar yadda yake cikin wato musnad na al-Imam Ahmad da Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a duk wanda ya kasance yana sallah a bayan limami ne to karatun limami wannan a matsayin karatun shi yake wato shi abin da aka umarce shi in dai a bayan limami yake a gurin da ake bayyana karatu a cikinsa karatun limamin shi ne karatunsa don haka shi zai zamanto dan saurare ne ba wai dan surutu ba da hayaniya na'am ومن أدرك ركعة أكثر فقد أدرك الجماعة Mm.
فليقضي بعد سلام الإمام ما فاته على نحو ما فعل الإمام في القراءة na'am وأما في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني المصلي وحده shikenan malam ya ce wa man adraka raka'atan fa akthar dukkan wanda ya riski raka'a guda ɗaya tal fa akthara ko sama da raka'a guda ɗaya to faqad adraka jama'ata haƙiƙa ya riski fadala ta jama'a ya riski jama'a wato fadala wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce sallah ta mutum ɗaya to sallah a cikin jam'i ta fi ta so 27 ko so 25 kamar yadda wato ruwayoyin guda biyu sun tabbata ɗaya hadisin abu huraira ɗaya hadisin abdullahi ɗan umar wanda kowanne daga cikinsu yana cikin sahihaini hadisin shi an gane ko to dukkan wanda ya riski raka'a guda ɗaya tartale da tare da limami fa akthar ko sama da raka'a guda ɗaya to faqad adraka jama'ata haƙiƙa ya riski jama'a ya riski fadala ta jama'a wato lahu ma lahum wa alaihi ma alaihim an gane falyaqdi ba'da salamil imami ma fatahu to yanzu falyaqdi ma fatahu to amma anan wa malamai suka ce ba kowane wanda ya riski raka'a ɗaya bane ko raka'a biyu za a ba shi hukuncin wato ya riski fadala ta jama'a akwai waɗanda za ka musu hukuncin da sun riski fadala ta jama'a akwai kuma wanda komai ba za su samu ba a ce dai kamar sun yi sallah ne su kaɗai an gane ko idan ya zamanto mutum saboda ya san wannan limamin yana ɗan jinkiri kaɗan sai ce bari in bari sai ya yi raka'a uku sai in je ni a yi raka'a ta hudu da ni nima dai ai na samu ladan tare da su wannan in yi haka ba zai samu lada ko ɗaya ba saboda baya da wani uzuri karɓaɓɓe ko kuma ya zama to yana gani za a fara sallar ya ce ku ku fara na tarra ku ya karasa rubutun shi sannan ya tashi ya alwala ya zo shi a shiga sallah da shi wannan shi ma ba zai samu lada ba an gane ku amma idan ya zama to mutum yana da wani uzuri karɓaɓɓe a shari'a irin shi ya tashi daga barci ya ji za a ta da ikama ya yi dabara ya yi alwalla ya gyara jikin shi ya tafi masallaci ya riski raka a ɗaya to wannan yana da uzuri karɓaɓɓe ko kuma masallaci ne wanda baya da lokacin ta da ikama da lokacin sallah kawai lokacin da jama'a suka tattaru a lokacin za a yi sallah lokacin da ba jama'a za a yi haƙuri har jama'a su zo to wata rana shi ya zo shi ya tarro an yi raka a biyu ba da niyya ba daga gida ya zo da kayan shi dama ya tarro limami an yi raka a biyu ya shiga ya ta biyu tare da shi to wannan duka za a ce zai samu lada amma mutumin da ya zamanto kawai irin yan bayan hage ne ga lokacin da ake tada ya kama su ce sai daga baya za su ba ta samun lada an gane ku wannan ko malam anan ya yi bayani a kai ya ce wa haza idza fatahu al-baqi li udhrin wa amma idza fatahu li ghairi udhrin an gane ku fala yudriku fadlaha an gane wato wannan shine abin da zamu gane ba kowa bane wanda wato ya riski raka'a ɗaya ko raka'a biyu zaka bashi zaka bude kafar abu da ka ce ya riski fadla ta jami idan mutum ya bar sallan ne raka'a ta ɗaya da ta biyu da ta uku saboda wani dalili karɓaɓɓe a shari'a shine wannan yake samun wannan bonuskin amma wanda baya da wani uzuri karɓaɓɓe a shari'a sai ka mishi magana ya ce da ni da kuɗin duka ashirin da bakwai ce za mu samu ba za ku fi ni ba ba zan fi ku ba to wannan kaga shi ma bai ma fahimci abin da addini yake tattauna a kai ba an gane to idan ya riski wato raka'a ɗaya ko sama da raka'a ɗaya to haƙiƙa ya riski jama'a to falyaqdi ba'da salamil imami ma fatahu falyaqdi ma fatahu sai ya rama abun da ya kubuce mishi ba'da salamil imami bayan sallamar limami ala nahwi ma fa'ala al imam abusa kwatamkacin yanda limamin ya aikata wato zai rama abun da ya kubuce mishin bayan limami ya sallame daga sallah ya tashi ya ramo shi a bisa kwatamkacin yadda limamin ya aikata fil qira'ati a cikin karatu wato gurin da limami yayi karatu a bayyane in a irin magriba ce ko isha'i ko asubahi to gurin da limami yayi karatu a bayyane shi ma in ya tashi zai ramo din a bayyane zai an gane ko yace to wa amma fil qiyami wal julus amma abin da ya shafi harkar tsayuwa da zama fa fi'iluhu ka fi'ilil bani almusalli wahdahu aikin shi irin aikin mai gini ne wanda yake sallah shi kadai an gane ko ana abin da yake nufi in a magariba da ya zo shi raka ɗaya ya samu yan sauran raka na sauran raka biyu to in ya tashi wadan raka'o'in guda biyu da suka bar shi tsakanin ta ɗaya da ta biyu liman ya zauna bai zauna ba to shi kenan in ya tashi wajen abin da ya shafi karatu zai bayyana fatiha zai yi karatun fatiha da sura idan ya yi ruku'u ya ɗago to duka wajen abin da ya shafi komai da komai na abin da ake faɗa zai yi ƙaba'in shi ne amma aiki shi kuma zai binayin shi ne wannan raka'a din zai ɗauke ta tamkar raka'a ta biyun shi ce kenan idan ya mutum yana da raka'a biyu a sallar magriba yana zama ko baya zama yana zama to zai zauna alfilu kenan zaman tahiya zai idan ya zaman tahiya kuma ya miƙe hallo zai rama karatun wannan ya yi karatun fatiha ya yi karatun sura wato wannan shine abin da mai muhtasar yake nufi da ya ce qadal qawla wa banal fi'il an gane ku to amma waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a ana abin da za ka yi shine duka da alƙaulu da alfi'il ɗin duka za ka yi bina'insu ne an gane ko saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce idza ataytum salata fa alaikum bis sakina fa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu an gane ku wato idan kuka tafi masallaci za ku tafi sallah idan za ku tafi sallah to ina umartar ku da ku nutsu ku kama kai a cikin tafiyar ku kar ku yi faca-faca abinda kuka riska tare da limami ku sallace shi abinda ya kubuce muku sai ku ciko shi to al'itmam shi kuma zai zamanto mai abin da ka samu tare da liman shine awwalu salatik an gane ko shine farkon sallar ka yanzu abin da ya maka saura shine zaka ciko an gane ko amma akwai ruwaya wa ma fatakum faqadu abin da ya kubuce muku sai ku ramo shi an gane ko to shi yasa waɗansu suke ganin cewa al-ikhtiyar wato zabi lil musalli al musalli lahu ikhtiyarani imma an ya ƙaddiya ma fatahu wa imma an yi timma li'annan hadithan ladhi ya tahaddatsa an ilƙada gada tsabata inda ba'adin wa alhadith alladhi ya tahaddatsa an il'itimam gada tsabata inda aljami an gane ku? Allah samun gane na'am ومن صلى وحده فله أن يعيد في الجماعة للفضل bizarika illal maghriba wahdaha malam yace wa man salla wahdahu dukkan wanda ya salla shi kadai mutumin da ya salla shi kadai falahu an yu'ida fil jama'a yana da damar ya sake wannan salla din a cikin jama'a a zuhur da ya zo shi masallaci tunanin shi an yi sallah saboda ba mantar a hannun shi ba ya da salula da ya shigo masallaci ya ga kamar dai wannan gurin an yi sallah sai ya sallar azur din shi bayan ya kare yana azkaru sai ya ji can daga can limami yana karatu zai zo shi masallaci ya ga mutane ɗaya-ɗaya suna shigowa ce bin gane ba yadda ya halafa zanni imam ya halafa zanni imam ce limami da yau ya ɗan tsaba mun zato na kenan tunanin da nake yayi sallah ya koma gida ashe shi kuma bai ma fito ba to yanzu falahu an da fil jama'a yana da damar ya sake wannan sallar a cikin jama'a ya halitta a gare shi mustahabbi ne ya sake wannan sallar a cikin jama'a lil fadli fi zalika saboda wato fadala wanda ta zo ta a cikin yin sallar a cikin jami'i wato saboda faɗar manzan Allah da ya ce salatul jama'ati ta fudulu salatul fazzi bi saba'in wa ishiri na daraja to saboda samun wannan daraja ɗin saboda samun wannan fadula ɗin to ya halitta ya ce zai sake sallah an gane ku ya halitta mustahabbi ne a gare shi saboda sallar shi da ya yi shi kaɗai matuƙar ba matakan da ya dace a ce ya bi ba ya bi to ba zai samu wannan ladan baki ɗaya ba na'am illal maghriba wahdaha face sallar magariba ita kadai hakanan kuma face isha'i bayan an yi wutiri wannan ba a sake su saboda waɗansu dalilai wanda ba a sake su za mu tattauna a kansu wani lokaci insha Allah ta'ala to abin da ya shafi fadala ta jami'i idan mutum ya yi sallah shi kadai malamai suka ce ba zai zamanto limami ba a karo na biyu sai dai ya zamanto mamu a jashi to kuma shin zai yi ne da niyya ta farilla ko zai yi ta ne da niyya ta nafila ko kuma zai yi ta ne bi niyyati tafwid wato zai mika wa Allah lamarin shi idan Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya zaɓi wannan ta biyun a matsayin ita ce ta farillar wacce ya sa mai ita a matsayin nafila wannan ganin damar Allah ne in Allah ta'ala ya so wacce ya ɗauke ta a matsayin farilla wannan ya maida mai ita nafila amma ya bashi lada mai gwaggwaba saboda wannan yinta da ya a cikin jama'a ganin damar ubangiji ne an gane ko to wannan idan ko koma cikin motsa karatuttukanmu da muka yi cikinta a wannan babi din za ku kashe ishirar ku ana an gane ko na'am ومن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة فلا يعيدها في جماعة ومن أدرك ركعة فأكثر dukkan wanda ya riski raka'a guda ɗaya tal ko sama da raka'a guda ɗaya min salatil jama'ati daga sallar jama'a ya zo shi ya tarro wani masallaci mutum uku ko hudu suna sallah sun yi raka'a biyu sauran raka'a biyu a zuwurci ya shiga aka yi wannan raka'a biyun tare da shi to fala yu'idu ha fi jama'atin to haƙiƙa bai halitta a gare shi ya ce zai sake wannan sallar ta azuhur fi jama'atin a cikin wata jama'a idan ya zo shi cikin gari ya ciyo ya ga wani masallaci mutane sun fi ɗari biyar za a yi sallar a zo da ce ni kuma hannun can da waɗansu mutane ba su wuce uku ba ni na hudu muka yi sallah to ba zai ce ba to ba zan shiga dai nan saboda jama'ar ta fi yawa da yawa saboda wato duk masallacin da ya fi masallaci yawan jama'a to yana daga cikin dalilin da yake sawa wannan sallah a wannan masallacin tafi yawan lada an gane ko to shi kenan ba zai sake ta ba a cikin wannan jama'a ɗin zai yi haƙuri ne kawai. Na'am.
ومن لم يدرك إلا التشهد أو السجود فله أن يعيد في جماعة
ومن لم يدرك dukkan wanda bai riski komai tare da liman ba wanda bai riski komai ba daga cikin sallah illa sujuda face dai sujada ɗaya tal awit tashahuda ko kuma tahiya shi ya zo shi amma ana zamantahiya zama na ƙarshe ko kuma lokacin da ya zo an tafi sujada ya ji aka yi sujada tare da shi aka ɗago aka zauna tsakankanin sujadu guda biyu a koma aka ɗago aka ɗago aka zauna aka yi tahiya bai suke komai ba sai wannan kaɗai to falahu an yu'ida fi jama'atin to yana da damar ya sake wannan sallah ɗin a cikin jama'a saboda wannan shi baya daga cikin waɗanda hukuncin sallar jama'a ta haukansu ba shi da alaƙa da wannan limankin in rafkanuwa ta kama wannan limankin shi ba ta shahe shi ba can liman da da sauran jama'a su ta shafa amma shi ina ruwan shi baya na aka yi rafkanuwa kuma bai samu raka da yamma an gane ko sannan kuma ba zai samu fadala ta jama'a ba
والرجل والرجل الواحد مع الإمام يقوم عن يمينه ويقوم الرجلان فأكثر خلفه ما لن يتي الرجل الواحد wato mutum ɗaya idan zai yi sallah ma'al imami tare da limami ya ƙumu an yaminihi yana tsayawa a damar limama idan mutum ɗaya zai yi sallah tare da lima su biyu ne za su yi sallah ɗaya limami ɗaya mamu. To yanzu wannan mutumin guda ɗaya yana tsayawa ne a damar limami, kamar yadda ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama wato ya yi wa Abdullahi ɗan Abbas. Abdullahi ɗan Abbas wata rana ya je shi ya kwana a gidan wato mahaifiyar shi, ƙanwar mahaifiyar shi na na maimunatu. iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama saboda ya ga inda ma'aiki yake ibadar dare ya rawaito wa al'umma ita ya je shi idan shi ɗaya yana barci ɗaya kuma a buɗe wato ya je shi ba barci ba shi kuma ba a tsaye ba yana huta ba da ya je manzo Allah ma ya tashi ka kakaya ya je shi ya dan taba wata salka ya dan yi kaza ya alwala ya gyara ya karanta suro ayoyi guda goma na ƙarshen suratu ali imran da ya tashi ya furna farko ma faji ala yamsahu nawma an wajhihi bi yadihi wa qara al ashar al ayati da khawatim min suratu ali imran thumma qama ila shannin mu'allaqatin fatawadda minha fa asana wudu'a thumma qama yusalli fa qumtu fa sana'atu mithla ma sana'a abdullahi dan abbas yace ni ma na tashi na je ni ne duk abin nan da yayi an gane ku to amma da ya zo ce sai na tsaya a ɓangaren shi na abu an gane ku fa haza bi udunil yumna yaftilu ha fa kama ne an yaminihi wato sai ya kama kunne na da dama an gane ku ya dan janyo ne ya tsaida na a ɓangaren shi na dama sannan kuma muka ci gaba da sallah manzo Allah ya yarka a goma sha uku gade kamar yadda hadith ne na ga mun karanta yi cikin wadda an gane to shi kenan to wannan shi ne yadda mutum guda idan mutum ɗaya zai yi sallah tare da limami zai tsaya ne a damar shi amma ba zai tsaya ba a bayan shi ya ce shi lima ya ce barin shiga ciki in aka zo don a gane ni ne limankin ko ya ce na yi baƙi suna alwallah a in suna alwallah ka yi haƙuri har su zo sai a shiga sallar amma ka ce kai ka shiga cikin gidan liman ka ce amma mu shi kadai tilo ya tsada ya kama a baya ba zai yi ba wannan ta wa yaqumu ar-rajulani fa aktharu khalfahu to amma idan mutane guda biyu za su yi sallah a bayan limami ko sama da mutane guda biyu su kuma suna tsayawa ne a bayan limami an gane ko abdullahi dan abba jabir dan abdullahi ibn haram al-ansari wata rana ya je wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya tarar da maza Allah yana sallah an gane sai ya dan gyara ya zo shi ya shiga ya tsaya a damar shi wani shi ma da ya zo sai ya tsaya a hagun ɗin shi sai maza Allah ya tura su baya an gane suka yi koyi da shi wato sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wasalam suna kokari akan wato su gano abin da ma'aiki alaihi salatu wasalam yake yi a cikin gidansa na ibada saboda su dinga yin koyi da shi saboda da shi aka umarce mu da mu koyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira wato kuna da kai koyi kikkiawa game da rayuwa ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in bangaren ibadar ne to in dai ka huce koyi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to kai kuma zaka zo ne da abin da Allah ta'ala ba zai amshe shi ba in bangaren abin da ya shafi mu'amalar ce in ka huce koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to zaka fito da shirme ne in bangaren abin da ya shafi wato hada-hada ce wato kazara-kazara da jarumta duka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama idan muka karanta wato tarihin shi za mu ga cewa ya haɗa waɗannan abubuwan kacokan gabaki ɗayansu na'am فإن كانت امرأة معهما قامت خلفهما فإن كانت امرأة معهما to idan ya zamanto sallah ce za a yi mutum uku ga limami ga abokin shi ga kuma matar shi su uku ne an samu mace ɗaya tare da su to qamat khalfahuma sai ita wannan matar ta tsaya a bayansu sahu biyu za yi da liman da mamu su tsaya a sahu na fari ita kuma mace ta tsaya a sahu na biyu ita tsaya a baya ba za a ce ba shi liman ya shiga gaba da wannan namijin da wannan matar su kuma su jeru a ba za a yi haka nan ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin sahihain a kakar anas dan malik allah ta'ala ya ƙara yadda da ita na na mulaika wato ta gayyaci ma'aiki alaihi salatu wassalam ya tafi gidanta saboda wani abinci da ta shirya mai anas dan malik ya zo ya wa manzan allah to gashi kakar shi ta ce yau tana gayyatar shi manzan allah ce ba damuwa ya tafi ya amsa kira da ya je bayan an gama cin abinci anas ya ce faƙumtu ila hasirin lana ƙadis wadda min ɗoli malubis wato sai na tashi na nufaci wata tabarmarmu wanda ta fara baƙi saboda daɗewar da ta yi a shimfiɗi sai na mata yayyihi na ruwa kawo ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato yayi sallah akan ta fa qamu ni an yaminihi wal ajuz min wara'ina an gane ku au kama qala alaihi salatu wassalam a au kama qala anas ibn malik radiyallahu anhu an gane to hadisin a ciki wata ruwaya za ga cewa babu wato babu maraya a wannan sallar wata ruwayar kuma za a ga yana tabbatar da maraya a cikin sallar to ala kulle halin wannan hadisi na Anas da Malik wato yana nuni akan cewa ashe idan za a yi sallah da mace ita a baya za ta tsaya ba za ta tsaya a gaba ba akhiruhunna haythu akharahunna Allah an gane ko wato ku bar su a bayan su yanda Allah ya ce a bar su a baya kar ku ce ku sa su gaba an gane ku na'am wa in kana ma'ahuma rajul musalla an yaminil imami wal mar'atu khalfahuma to shikenan yawwa wannan fa in kana timra'atun ma'ahuma qamat khalfahuma yana magana ne akan abin da ya shafi a in ya zamanto tare da su waɗannan mamun guda biyu akwai mutum ɗaya akwai mace ɗaya to sai ta ɗaya a bayan su kenan sahu uku za a yi gaban mutum ɗaya tsakiyar mutum biyu bayan mutum ɗaya an gane ko to kuma wannan shi kuma idan ya zamanto tare da su wannan mutanen guda biyu akwai mace shine wa in kana ma'al imami war rajuli imra'atun idan ya zamanto an samu mace tare da wato limamin da kuma mutum ɗaya wa in kana ma'ahuma rajulun ko to idan ya zamanto tare da shi limamin da macen akwai wani mutum ɗaya to sallah an yamin imam to wannan limamin wannan mutumin sai ya sallah a damar limamin wal mar'atu khalfahuma ita kuma matar ta tsaya a bayan su to wannan shine yanda muka yi tafsirin shi na farko kenan a tafsiri na jumlar da take kafin wannan shine muka tsawaita bayani akai waccar ita kuma la hubara fiha wato ba ta da kura abin da ya shafi matsalar idan ya zamanto mutum hudu ne za su yi sallah liman guda ɗaya mamu su biyu da mace ɗaya kuma yanzu a wannan lokacin matar za ta tsaya a can baya imami a gaba su kuma mamun guda biyu a tsakiya kamar yadda hadisin na anas dan malik in ya zamanto akwai marayan nan a ciki yana gaskata a kan shi an gane ku an gane wato fasafautu ana waliyatin wara'ahu wala ajuzu min wara'ina an gane ko a hadisin da Anas shi ma ya warke mana wannan mas'ala din in muka hada shi da shi da wannan wato aliyatin din wanda shine jaddu dumaira a wanda al-Imam al-Bukhari ya kawo sunan shi a cikin wannan ina ganin shine darasi mu na'am alhamdulillah na'am نعم شيني درس نعم الحمد لله سبحانه وتعالى